الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتو نا أكيدا لقلتابن الأكيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala da muna nan cikin shafi na 97 inda shaikul islam yake kawo muna dalilai daga littafin allah subhanahu wa ta'ala ke bayani akan suke tabbatar da sifofin allah mun tsaya kan ayar wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه zamu tashi wa ƙaulihi da faɗan Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum Allah ya ce zalika wancan abin da ya gabata to bi annahu muttaba'u saboda abin da ya ja musu wannan saboda sun bi ma askhata Allah abin da ya fusata Allah abin da ya fusata Allah subhanahu wata'ala wa karihu ridwana kuma suka kyamace abin da yake yardan Allah ne abin da shi Allah yake so ya yarda da shi to su shine abin kyama a gunsu kuma shahid shine an samu sifa ta as-sakhatu ko as-sukhatu shine fushi an gane yawwa nassi ne tabbatar da cewa wannan sifa ce daga Allah subhanahu wataala amma su al-mubtadi'a su sukan yi mata tawili eh ma askhata Allah sai su ce abinda sai su bashi wata ma'anan ta daban abin da zai janyo azabar Allah haka wannan tawili ne sai su fassara lazimin shi fushi din saboda lazimin fushi azaba lazimin fushi ne saboda galiban ya an ka fusata to akan aikata abin da yake na azaba to in suka zo sai su fassara lafazin da lazimin lazimin shi lafazin da aka ambata wannan tafsiri ne na 'yan bidi'a su ahalis sunna yadda Allah ya faɗi fushi to fushi za su faɗa an gane? yawwa fushi za su faɗa fa'ah baɗa amalahum sai Allah ya rushe ayyukansu hakanan wa ƙauluhu ko wa ƙaulihi shi ya fi dacewa saboda adafi ne wa ƙaulihi da faɗan Allah subhanahu wa ta'ala, falamma asafu nan taƙamna minhum, fa a garaƙanahum, Allah ya ce falamma lokacin da asafu na suka fusata mu, to in taƙamna minhum, sai muka kama su da azaba. fa garaƙanahum sai muka nutsar da su, mutanen fir'aula kenan da shi karan kansa jagoran nasu. Eh. ita ma wannan aya kaga ta tabbatar da sifar al'asaf al'asaf yana da ma'anoni da yawa a larabci yakan zo da ma'anar shiddatul ghadabi fushi mai tsanani da ana kiransa da al'asaf wanda shi ake nufi a nan al'asaf yakan zo da ma'anar alhuzun shadid damuwa bakin ciki mai tsanani ya asafa ala yusuf to ai wannan ne shi ma duk lafazin ne to kaga can a yusuf ta hanyar annabi yaqub to bakin ciki yake ake nufi a can amma nan fushi ake nufi an gane fushin kuma mai tsanani kaga can an samu as-sakhatu ko as-sukhtu nan kuma an samu al-asaf al-asafu ya fi asukhut ya fi algadab tsanani shi sai in fushin ya tsananta ina fatar an gane to da yake fir'auna ya yi ta'addanci da yawa saboda haka ya cancanci Allah ya yi masa fushi mai tsanani to su almubtadi'a in suka zo sai su yi tawili sai su ce falamma asafuna an gane lokacin da suka yi abin da zai janyo azaban mu gare su haka suke fassarawa wai ba za su ce lokacin da aka fusata ba eh to wannan tawili ne an gane yawwa saboda haka ma'anarsa za ka kalla sai ka fasara shi da shi me larabawa suke nufi da shi in mushtarak ne kamar shi al'asab din abinda muka gama karatu a kansa to sai a kalli su yaƙi to nan ba zai yi a bashi ma'anar damuwa ba an gane ko saboda dalilin in taƙamna shi sa daga cikin dalilai da yasa su ahlus sunna wal jama'a suka yi wa al-mubtadi'a raddi ga wasu al-asha'ira al-maturidiyya al-kullabiyya da sauransu shine suka ce to in kuka ce abinda ake nufi lokacin da suka yi abinda zai janyo azaban mu gare su to me hikimar faɗan kuma in taqamna minhu me hikimar kawo shi tunda da abinda kuka faɗa da wannan da abu ɗaya ne kuma lafazi ne daban-daban to kaga shi ke nuna maka kenan asafuna ɗin can daban in taqamna minhum daban ina fatar an gane wancan fushi yake nufi mai tsanani wannan kuma azaba eh eh to shi yasa babu hanya mafi sauki irin manhaji na ahlus sunnati wal jama'a kuma irin wannan fasara za ga wasu masu da'awar sunna waɗanda suka tasirantu da malaman bid'a suna fadawa musamman masu bin tafsirul jalalain tunda an gina shi ne akan al'ashariya din to za ga duk in ya zo ga irin waɗannan ayoyin tawili yake yi to waɗanda suka tasirantu da ire-irensu irin waɗannan tafsirai ɗin to za ka ga a wurin wa'azinsu sai ka ga suna fadawa cikin ashariya ba su sani saboda ba su karanta cikakken manhajin ahalus sunna wal jama'a ba dangane da babin al'asma'u was sifat wanda wannan haɗari ne ƙwarai da gaske wa ƙaulihi da faɗin Allah ta'ala walakin kariha Allahun bi'asahum eh Allah ya ce sai dai Allah ya ƙi in bi asahun fitansu jihadi fasabbaɗahun sai ya jinkirtar da su ya samu su abin da zai hana musu fita to mahallu shahid shine kariha alkarahatu daga cikin zubobin Allah akwai alkaraha kyama kariha shine ya kyamaci abu an gane annan ba ba aibu ba ne bai cikin abin da zai taɓa ƙimar Allah eh amma su yan bid'a sun ce a'a wa qaulihi da faɗan Allah kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu eh Allah ya ce kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna ai qaulukum ma la taf'aluna to kabura ya yi girma makatan ya zamo abin zargi inda Allahi agon Allah domin shahi shi ne almakatu me almakatu shi ba suka ce shiddatul gadabi shi ba fushi mai tsanani shi yake nufi da almakatu ba azaba ba fassara shi da azaba wannan bid'a ne da za ka ga haka wasu ke yi kabura makata ne azaba ya girmama inda Allah almakatu shiddatul gadabi fushi mai tsananin gaske kamar na wancan al'asab din duk da shi al'asab din mushtarak ne mun faɗa da da wasu ma'anoni amma shi almakatu to ma'anarsa shiddatul gadabi fushi mai tsanani abun Allah shi ake magana ina fatar an gane yawwa to shi yasa ka tsaya ka karanci sunna eh, ba wai da baki ake zama ahlus sunna ba an gane ta hanyar karatu karatu shine zai mai da kai ahlus sunna ba da awanka ba eh, ko kai da awan kai ahlus sunna ne amma kuma baka san manhajin salaf din ahlus sunna din ba to wannan bai mai da kai ahlus sunna sai dai a kira ka mai da'awar sunna su ne zaka ji ana ce musu masu da'awar sunna su suna jingina kansu zuwa ga sunna amma kuma ba su san sunnar ba hoton sunna a ga hannunsu amma hakikanin sunna din ba su san shi ba suna nan da yawa suna nan da yawa wanda ya karatu ya fahimci sunna din ya ɗabbaka to shi ne ahalus sunna hakikatan an gane ya san manhajin ahalus sunna ya san manahij na ahalul bida'i a babuka daban-daban wa ƙaulihi da faɗin Allah ta'ala hal yanzuruna illa in ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-gamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr hal nan malamai wasu suka ce ma'anarta wato ma sukan fassara ta da ma ai ma yanzuru na illa in ya atiyahumullahu dama hal takan zo da ma'anan ma an gane eh takan zo da ma'anan ma irin su hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ai ma jaza'ul ihsani illa al ihsan eh to ma'anar ta ma'anan saboda haka hal takan zo da ma'anan ma takan zo da ma'anar qad hal a ta'alal insani hainun minar dahari to hal ma'anar ta ƙat takan zo da ma'anar ƙat an gane to mayan zuruna ba abin da suke saurare an gane an nazar nan ba kallo ake nufi alintizar saurare ba abin da suke jira suke saurara illa an yi a ce yahumullahu a ce allah ya zo musu fi zulalin a cikin inuwoyi minal gamami na daga giragizai wal mala'ikatu adafi ne akan an yi a humullahu ai illa an yi a humullahu wal mala'ikatu ba abin da suke jira face Allah ya zo da mala'iku fi zulalin minal gamami wa ƙudiyar abu a cikin inuwoyi na giragizai wa ƙudiyar amru sai a hukuntar da al'amari eh shine zuwan da Allah subhanahu wata'ala ya bada labari ayoyi daban-daban cewa zai zo da mala'iku ga suna aita ba sai kun ja ba to wannan shine to mahallin shahid anan an samu ne al-itiyanu daga cikin sibobin Allah akwai al-itiyanu illa an ya'tiyahumullahu su yan bidiya in sun zo sai dai su ce illa an ya a tiya amurullahi al'amarin Allah ne zai zo ba allah ba so suka ce wai tafiya a al'amari ne wanda ke nuna sai akwai al-taharruk motsi da alintikal ya ga ce abu kaza ya yi tafiya to ya bar wani gun ya koma wani gun sannan gabansa sun motsa sai suka ce to ai shi Allah kaza da kaza bai bukatar intikali ya bar nan ya koma can sannan ba ga haka dai suka yi ta shirme eh madadin su tsaya inda Allah ya tsayar da su kawai Allah ya ce zai zo shikenan me zai shafe ka eh abin da zai shafe ka ya zai shafe ka to wanda aya ita ma kamar waccan ce hal yanzuruna illa in ya'tiyahumul an illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka duk ba ana ta da waccan siyaki kawai an ka canza ba abin da suke jira suke saurara face mala'iku su zo musu ko kuma Allah ubangijin kai ya zo shi ma dai kaga an zo da al-itiyan aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko sashen ayoyin ubangijin ka su zo sai ce yau ma ya ati ba'adu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha to wannan lokacin da wani sashe na ayoyin Allah za su zo to babu wata rai da imanin ta zai amfane ta don an rufe karban kyakkyawa a wannan lokaci haka faɗin Allah ta'ala kalla iza dukatil ardu dakkan dakka sai ce waje a rabbuka a gani wal malaku saffan saffa to kalla suka ce tsawatarwa ne ko alama ba haka ba ne iza dukkatil ardu abinda su kafirai suke zato iza dukkatil ardu lokacin da aka niƙe ƙasa dakka dakka wannan taukidi ne niƙewa ta haƙiƙa waje a rabuka ubangijinka ya zo to shi ne mahallin shahin aga an samu sifa almaji'u zuwa amma su yi sun sai su ce waje a amur rabbika to haka yau ma ta shaƙaƙus sama'u bil gamami wa nuzzila mala'ikatu tanzila ita ma wannan aya tana ishara cewa ranar da sama za ta kyakkece ta tsatsage Allah ya ce bilgama mai da giragizai wa nuzzila mala'ikatu sai a saukar da mala'iku tanzilan saukarwa tare da ubangiji ita ma kamar fassara ce ga waɗancan ayoyi mala'ikun za su sauko tare da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ita ma tana tabbatar da sifa ta annuzulu ita wannan ayar cewa Allah yana sauka abun ahlus sunna wal jama'a wa qaulihi da fadin Allah wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha wa yabqa eh kullu man 'alayha fanin kenan Allah ya ce duk abin da yake kan doron ƙasa da mai ƙarewa ne kuma lokacin da za a neme shi a rasa babu shi waya buƙa waje horabbika fuskar ubangijinka ita ce za ta wanzu ita kaɗai ce ba za ta ƙare ba zuljalali ma'abuci girma wal ikirami da karamci shi ma mahallin shahada an samu wajihu cikin sifofin Allah sifofi na zati akwai wajihu alwajihu an gane yawa fuska su yan bidiya in sun zo su ce ba fuska ake nufi ba eh su in sun zo zati suke fassarawa an gane shi kuma Allah ba zati ya ce ba ba cewa yi waya buka za ta rabbika ba Allah ya san da zatin amma me yasa bai ambace shi ba wajihu yake bukata ko ba haka ba to ka ce kuma zati kaga can yi wa Allah yara ne ba kana yi wa Allah naƙadi cewa kalima kaza ya kamata ya aza ba kaza ba da ba an gane to haka za ka je wasu in sun hau mimbari zatin ubangijinka zai yi wanzu ba haka Allah ya faɗi ba zatu daban wajihu daban a larabci an gane? eh duk da a larabci za a iya kawo wajihu din kuma ana nufin zati za a iya to amma kuma wasu ayoyin kuma sai Allah ya maimaita wajihu din ba inda Allah ya amfani da zati babu saboda sifar ake son a tabbatar dan an ka ce wa ya buƙa ko wata buƙa za ta rabbika to anan sai ya zan ba sifa ake tabbatarwa ba an gane don zatin Allah ba za ka kira shi sifa ba ba sifa ba ne to ita kuma aya banda sanar da kai wani hukuncin to kuma ana son a ƙara maka da cewa ubangijin nan fa yana da wasu sifofi sannan tun da rabbika ya zo ba bukatar sai ya ambaci zatu saboda rabbika yana ishara zuwa ga zati to amma ce wata buka zatu rabbika sai zan babu fasaha saboda zatu shine rabbika rabbika shine zatu amma aka ce waya buka wajihu rabbika to akwai ƙari don rabbika daban wajihu daban shi rabbika yana ishara zuwa ga zati wajihu kuma yana ishara zuwa ga wata sifa ina fatar an gane Allah yana da hikima saboda haka duk abin da ka ga ya aza to za ka ga a ka'idar larabci haka abin ya kamata ya zo to hatta wasu ahalus sunna zati suke cewa wannan duk kwaɓa ce tasirantuwa ne da asha'ira da ƙarancin sanin abin da su ahalus sunna wal jama'a suke a kai na manhaji a babin al'asma'u was sifat tun da babin galiban ba karatunsa ake ba musamman wanda ya fara da wasu littattafai na fiƙihu to za ka ga tauhidin da suke gabatarwa na asha'ira ne ba tauhidi ne na ahlus sunna wal jama'a ba shi ma yana da nashi littattafan ire-iren wa'annan to su za ka karanta sai ka fahimci manhaji na ahlus sunna wal jama'a kamar yadda in kana son ka san hukunce hukuncen sallah sai ka nemi littattafan fiqihu in kana son ka san larabci sai ka nemi littattafan ka'idodin larabci to haka shi ma manhaji na ahlus sunna wal jama'a yana da nashi littattafan a babin tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat an gane yawwa tunda fuska yace to sai ka faɗa ina ruwanka eh to haka kullu shay'in halikun kaga irin waccan aya kullu man alaiha fanin duk ma'ana ɗaya ce sai ce illa wajaha sai dai fuskarsa kaga nan ɗin ma aka ƙara baibaita wajo ba ce zato ba kenan kaga waje hudin Allah yake bukata mu mu dinga ambata ba mi ba za ta ba an gane? yawwa ba za ta ba tunda babu abin da ka hana ya ɗauki ma'ana da akwai abin da ke hana a fassara shi ta fuska ɗin to shi ne sai abin tunda almajaz baya shiga sifofin Allah wannan shi ne daidai majazi baya shiga sifofin Allah duk abin da gani a layin sifofin Allah to hakika ne nan ba za a ce a akila an yi itilaƙin juzu ana nufin kullu ba tunda an ce wa ya buƙa wajahu ai zatin ake nufi yana daga cikin abin da malaman balaga ke kira itilaqul juz'i wa iradatul kulli shigo da wannan ka'ida shi ma bid'a ne saboda babin sifofi babu sifati to majazi bai shiga can duk abin da ka gani a layin sifofin Allah to hakika ne abin da kasan larabawa na ambatarsa to shi Allah yake nufi amma ba a ɗora ba sai ka je kana lalabin ka gano ya hakikanin abin yake ba tunda Allah gaibi ne ba za ka zo ka ce a to ni ai sai na yi ta bincike na gano waya fuskar nan a ɗora maka ba kawai ka yi imani da abin da Allah ya faɗa kuma ka ƙudurci ma'anar kuma ka ƙudurci hikimar da ta sa aka ambaci wannan kaga ayoyi duka suna tabbatar da cewa komai zai ƙare an gani sannan na biyu kuma ana son a nuna maka Allah yana da sifofi shi ne ambatar wannan ɗin shi ne ƙari an fahimci wannan to wannan ke kaga nan ma misali da aka ce kullu shay'in halikun illa wajaha shi ma ba zai yi a ce a kawo zati dan a madadin wajahu ba an gane tunda hudin gaina koma zuwa ga Allah kaga shi ishara ne zuwa ga zatin to ya za a kawo zatin kuma a kawo damirin da kuma zai koma zuwa ga zati wannan mumtani'un arabiyatan ba a haka a larabci an gane a yi idafatu shai'i ila nafsihi duk inda kaga idafa to ana idafar shai'un ne ila gairihi akan raba wani abu ne zuwa waninsa ba shi karan kansa ba to in muka ɗauke wajehu muka ce mu kawo zatu to sai ya zama an idafar zati zuwa zati to babu wannan usulubi a larabci shi kuma Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya inna anzalnahu qur'anan arabiyya a Yusuf da suratul zukhruf akwai ja'alla akwai anzalna an gane to saboda haka babu wata ƙa'ida ƙwaya ɗaya ta larabci da ƙur'ani ya saba babu saboda haka wannan shi ne alaikumussalam eh babus daga baya suka zo don su al'asha'ira ma suna daga cikin 'yan midiya waɗanda suka zo daga baya-baya ba su alƙadariya aljahamiya almu'tazila alkhawarish ashi'a duk suna gaba gare su to su al'asha'ira da alkullabiya da almaturidiya waɗannan duka daga baya-baya suka zo bayan sahabbai sun wuce tabi'ai sun wuce tabi'ut hatta zamanin su al'imamu malik babu a sha'ira daga baya aka kirkiro ta eh a da'awansu kwarai da gaske kada a kamanta allah da halitta shine babban wai gurinsu shi yasa to ko da allah ya tabbatar da abu sai suna kokarin yi masa tawili sai su ɗauko ta ma'ana ta nesa sai su tunkuɗe ma'ana ta kusa sai su ɗauki waccan ta nesa sai su aza eh saboda an ka faɗi ta kusan to kuma kaman za a kamanta Allah da halitta amma an ka faɗi ta nesa to ita tana hukunta rashin kamanceceniya tsakanin bawa da Allah eh to kaga wannan ba wanda ya saka wannan shi ba da Allah ya ce ai haka sai ai kuma me yasa sahabbai ba su yi haka ba inda shi ne ta farki madaidaici to kaga sahabbai su ne farkon waɗanda za su yi wannan to amma haka sahabbai suka gudanar da waɗannan nusus a yadda suke yadda aka aza su to haka mu ma 'yan baya in muka zo abin da za mu yi kenan ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل تو ويتبع ان في كل شيء في العقيده wal'ibada wal'akhlaq wal'mu'amala wasuluk komai kaka saba ma muminan farko ba wai sai a sallah ba aƙida ba shi ne farko kar aƙidan kai ya saba ma muminan farko sai Allah ya samu gadi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah